الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء 27 ga watan Zulhijja wanda ya daidai da a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira a labarin salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya a karatun mu darasi na hamsin da nawa na sittin da ɗaya ko mun tsaya darasi na sittin da daidai za mu tafi darasi na sittin da biyu idan ba manta ba can mun tsaya almawaƙi cikin da biyu eh cikin za mu kai cikin da ɗaya haka ne mun faro karatu tun daga kan alhaji alal sauri cewa idan mutum ya samu kuɗi da zarar ya samu kuɗin da zai je aikin hajji to gaggawa ya ce mun biya wannan saboda kada ya jinkiri kuma ya zo wata matsala ta faru an faɗi irin matsalolin da a wato annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana ɗaya daga ciki zai iya yiwa mutum yana da wata rashin lafiya ta tashi sannan kuma zai iya yiwa kudin ya tabu wani wata bukata ta zo kawai ko wani abu na rayuwa kawai ya ga wata mota ta sabuwa ta shigo ya je siya sannan bayan haka kuma wani zai iya zuwa ya kuwa ya jiro masa wata bukata amma idan already ya biya kudin aikin haji shi kenan wannan mun biya hadisi a baya musamman hadisin da ibnu majah ya fitar a cikin sahih nasa ko sunan nasa sannan bayan nan mun yi almawaqi an ce guraren da ake daukar mikati guda biyar ne ko da wane da wane guraren da ake dauko mikati in mutum zai je aikin hajji mun faɗe su guda biyar wanne da wanne akwai yalamma akwai zuru hulaifa sai wani zafi arke ko mutane iraki sai wani baka wani namu wa mudan afirka to kayan suya kamar da da albarkar kira kai sai da zaka ainihin yalau da mutanen yamma yawwa ba da tsaye ba ji ba jidda na biya ce jidda ko jidda mi kaji ce yawa na eh mi kaji mana ya ce jehova ko shine to shine wannan problem din da ake faɗa cewa jehova ta dace a ruwa shine aka mu zo magana jidda cewa jidda mi kaji ce ko ba mi kaji ba mun yi magana maganganu uku aka yi akan matsalar yan Najeriya ko da ire-iren saura guda daya an fa na kallon manazil kallon manazil wai nan guraren biyar su aka faɗa har in ba ku manta ba muka kawo baiti ilko da iraki ya lamlamu da yamani ko wa bizil hulaifati ya harumu ya harumu madani sannan sai yake cewa ne wa kyamu wa kyamu jubata in maranta biha wa li ahli najdin kallu fattabi a wannan baitin guda biyu ya tattara masu guda biyar sun ya gaya ba ne wata magana wata wata magana aka yi akan kayan Najeriya tun da dai gurin miƙatin ya nufi a ruwa maganganu guda uku magana ta farko aka ce ne to da kya tuno mu ka bi dilation da mu karatu magana ta farko ne dan Najeriya ganin zai tafi ina ne miƙatin ne ruwa idan za ka yakin haji ko maraya za ka yi shi ne tambayar mu an ka wuta masha Allah wala Allah ya zaɗa zama ji da biyu yawwa ɗan a dama mun yi magana cewa mutum madina zai wuce kai ce ya kauce wa ya kauce wa sabani gaba daya domin a zurfi na yi mace ba mu da problem wanda ya tafi da ruwa ba wanda da jima yan Najeriya wanda ya kafa da ba wanda zargi mai da Najeriya muna magana a nan ya ja Amerika ba ko kuma lokaci ya kure ba za a kai shi Madina ba an rufe iya kudin madina ya za a yi magagarin muke zuwa duro saboda mun faɗa mu ne wa kanmu fata ba a cewa in Allah ya da kowa ne ko saboda haka kowa zai je yaya idan ka tashi ko sai lokacin da za ka za ka yi nemi ilimin zuwa yana da wahalar ya yi amma yanzu in ka san jikina ba za a yi kawai ya za a yi magana ta farko wasu malamin suka ce za a dauka a jirgi mutum ya shirya da an zo daidai gurin duk inda kai tafiya Allah ya da awa uku da kwata zuwa da rabi an zo daidai mikatin da Jehova har wani jiragen suna sanarwa cewa nan ne gurin mikatin ku wanda ya nune a ruwa za a sanar da kai kaji dai yake nan kamar da aka kawo wutar sun yi karfi da yawa kuma eh ba da ta koma biyu ko uku yawa ta yi karfi duk da can ba abu rau don kokin nan naka sun yi karfi da yawa wannan magana ta farko kenan mala aliyu ya tuno mana wannan akwai wannan magana ta yi kenan sai ta biyu ta uku ita ce ta jiddan da ka faɗa ba ma zo mu zo kan ta biyun muke zo a tsiro ita ce ita ce ayi magana eh ita ce magana da kai na oke daga airport ayi yaya to na yadda a airport ayi yaya sai suka ce za a kai mutum wani guri da ake kiran sa rabi ko rabi wanda shi kuma keji ne na wato duba mota ake hawa da yi mutane a kamu da zuciyan gudu shi ma gumi da za a ga an shirya shi kamar zulhu da yamma akwai guraren wanka akwai gurin beda har da kasuwa to mutum ya tafi nan wani san maganganu biyu sun fi karfi wanda ta fi kowane rauni shi ne idan ka maka ne ba yadda za a yi ba za a kai karafin ba ba ka ɗauko a can mato sai ku ɗauki miƙaƙi a jinta wannan shi ne magana ta ku ɗauki miƙaƙi ka ga wanda ya je ya ɗauki ne kafin haji da aiki hajin da ya yi gobewa shi ne za mu biya yi tunda ya keta da ne kafin ya yi gobewa umararsa ta yi gobe ne ba shi ne za a biya to shi ne malam yake darasin mu na sittin da ɗaya mujawazatul miqat min ghairi ihrami ba dai mutum mutum ya zo ya ƙetare miƙati ba tare da ya sanya ihrami ba me hukuncinsa ga kira mu man jawaza miqata ghayra muhrimin duk wanda ya ketare miqati ba tare da ihrami ba to sai ma ne yake wa huwa yuridu al-hajj al-hadi aikin hajji zaki wal umrata da umara thumma harama ba'da mujawazati sannan sai ihrami bayan ya ketare gurin kamar dan Najeriya sai da ketare jiho bai je jidda sai ma ne yake faqad asiba duk wanda ya haka asima bi zalika yayi ne da haka abin da yi zunubi kun ga ba ce badalat hajjatu ba ko ko umratu a ne yi wala yadhhabu anhu al-ithm zunubin ba zai sauka daga kansa ba illa an ya'uda ila al-miqat har sai ya dawo miqati ba yuhrima minhu ya yi ihrami a gurin sai ya dawo gurin sai ya koma kaga in ya sauka a cikin zai tsara hawa jirgi a dawo da shi gurin miƙaƙi kenan sannan ya koma kaga wannan akwai mashaka sun mai jin musa'ira nusuki sannan zai cika sauran ibadarsa shine annusuk kul inna salati wa nusuki annusuk yani al-ibada fa in lam ya'ud idan bai dawo ba in ya komawa an ce kai jidda baba bi kai ne shi wallahi ba zai koma ba sai ma ne yake bani suku hu sahihun sauran ibada da ya yi ba wanda aka ce bin ya ketare ni kaji ne duk iyayen mu da kakanni da suka je jin da suka yi kaji ba wanda yake ake hajjin su ba yayi yayi to sai ce wa kan na aika wani ismu amma zunubin yana nan ya dai ne to a wani zai iya tambaya ne to an ce wanda duk wanda ya je aikin hajji man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'aka yawmi waladatu ummu wannan zunubin da ya kwazo tun da aikin hajjin da yayi wannan zunubin ba da ake wanda da yi ma an gade shi ko kuwa za ka iya tambaye kanka haka in ka kalli nassin hadisin ya nuna ma kawai ka yawmi waladatu ummu ba wani zunubi a kanka to sai yace wala da ba alai sannan ba zai yanka ba kun san za mu zo nan gaba akwai abubuwan da in mutum ya zai yayi yanka shi ne punishment din to sai ce li hadisi safwan bin ya'la saboda hadisin safwan dan ya'la an ya'la kana da umar ya'la da yake sai da umar alimin nabi sallallahu alaihi wasallam hina yuhal ilayhi ya'la ya da sai da umar yace ina so ka nuna mu annabi lokacin da ake mar wahayi kana sai yace ba baina man nabi sallallahu alaihi wasallam bil jayrana ana haka annabi alaihi salatu wasallam yana wurin guri a tsakanin makka da ake kiransa jayrana me ya faru ku to sai yake cewa wa ma'ahu na farun min ashabi tare da annabi alaihi salatu wasallam akwai tawaga shine nafar tawaga daga cikin sahabbansa ja'ahu kaga shine wa sarafna ilayka nafarun min al-jinn yastami'una al-quran shine annabar قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن shine na farko tawaga wasu mutane waɗanda wasu ce sun fara daga goma zuwa saba'in haka haka wasu ce daga uku zuwa tara haka amma dai tawaga masu ɗan mutane masu ɗan yawa sha biyu zuwa sama ko abin da ya kama da haka ja a hura jirin sai kawai wani mutum ya zo masa faƙala ya rasulallah sai ya ma'aikin allah kai ba tara fi rajulin ahrama bi umratin ba ni labarin ko ya kake gani dangane da mutumin da ya daura wato ya kullo harama da wato da umara ya shiga wato cikin ihrami wa huwa mutazammiqun bi dinin amma dai ya shafa tarare a cikin sa kun san ka'idar ihrami a baya da muka faɗa in mutum ya wanka irin wankan janaba za a wata kuna ne za ka rufe reras a miƙa ko ne reras kana shiga ya dama wani aka yi yawa za ka ana bin mutane to idan ka shiga a lokacin da mutum zai yi wanka ya halatta a lokacin ya shafa turare lokacin wanka amma daga wannan ba shi wa ƙara sa shafa turare har sai ya fita daga irani ya goga ya shafa duk zai iya amma daga lokacin da ya daura to ba shi ba da turare idan yayi wannan yayi mahzura da haram ya yi babban zunubi wanda za a gaya wa punishment din a nan gaba a karatun to sai yace wani mutum ne ya sanya ihrami wa huwa mutazammiqun bi dini amma kuma ya takuda ya shafa turare fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala da yazo ya tambayi annabi cewa me hukuncin wannan mutumin sai annabi ya giru dan wani lokaci fa ja'a wal wahyu ana haka sai wahayi ya zo annabi alaihi salatu wasallam فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى واتو في واتو أم سيدنا عمر الله يقارى مسي دائه ويعلى نوني don shi ya tambaye shi cewa yaya ko shi ya fara wa sayyidina Umar tambaya saboda haka sai wa ala nuri fa ja ay ala wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sawb kawai sai ala yazo shi kuma a lokacin annabi alaihi salatu wasalam yana tare da wani tufafi kad uzilla bihi ya lullube kanka da tufafi ba da kala ba aka kawai sai ala ya shigar da kansa cikin wannan tufafi ka san zaɓi yan kofi ne eh sai ya shigar da kansa cikin tufafi fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'marul wajhi yana leka je an guwa annabi alaihi salatu wasalam idan sa ya kada har ya yi wato wani jaje-jaje a idansa Allah ba akbar wa huwa ya kudu sai yana miji kamar mun gari ya ji annaba alaihi salatu wasallam ya gudu yana mun gari sun matori a nan ana haka sai ga wato an annabi ya daina wannan nishin ya daina wannan mun gari shi da tori a nan aka yayi maka wannan abu fakala sai annabi ya ce aina alladhi ta'ala alil umra ina wanda ya tambaya akan umara amma kuma ta bada ba ai Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan nara ga take Allah ya ce mu za mu daukan ma da zance mai nauyi nara ga take idan arewa annabi wahayi idan kafar ta na kan jinyarta take saboda nauyin da yake sai da kamar za a kwankwasa ta idan ku yana kan taguwa sai taguwar ta zurgu ta gata saboda zance mai nauyi ake shi sa idan Allah ya hore ma alqur'ani duk kankanta shekarunka to ka sani cewa wato Allah ya baka wata baiwa ne wato gwabun gaske kada ka zama kama gari abin da yawanci ake gaya hafizai kenan ka ga mutum yana mataki hafizin qur'ani ne zai rika karka yadda sauran sawari za su yi jahilci karka yi domin kana dauke da wajen wato jaka ne nauyi kwarai kuwa kamata a kan nutsuwa ka ta shawo manta da mutane haka ya kamata kuma shi za a ga iyayen mu a da aka ce wannan alaran mali suna girmama shi saboda sun san me yake dauke da shi na ce a da saboda yanzu da yawan ɗan boko ba ruwan ba ruwan da Qur'anin kwarai kuwa ya fi girmama kan ka haddace dictionary sai ka ja na duk gaba ɗaya ne ɗan kuma ne a kan sai a baka kuɗi ma ka zo kwarai kuwa to saboda haka wannan shi ne waye ya tambaya fa uciya da rajul aka je aka kawo mutum fa kana sai ya yi zini tiban ladibika annabi ya ce wanke wannan turaren da yake cikin tufafinka wanke shi irjilin ɗiban ladibika irjilin ɗiban ladibika talata ba zan annabi yana cewa wanke turaren da yake tufafinka wanke turaren da yake tufafinka wanke shi da ya gaya masa uku wanke hankal jubba wannan jubba alkyabbar da take tare da kai ka cire ta duk da suna cewa alkyabba daban jubba daban akwai ta riga ga hadi da hadisan ko wai ta ce su ba za ga limaman sauye suna ta alken ba kuma normal wanda za ga ana dora ta ga kaya ai to sai ce wasna fi umratika kama tasna'u fi hajjatika sai ce ka dire yadda kai yadda wato kake yi a hajjin da haka za ka yi umrata kaga aikin hajji mutum yaji ai dai tawafi tawaful qudum ko da ya je idan yayi zai tafi sa yi gaba da marwa sau bakwai daga nan zai sai aski shi kenan kaga umara su sai annabi ya ce yi wannan fa hada hadisi ya dillu dalalatan sariha wannan hadisin yana nuzarwa nuzarwa ta karara akan me ala anna man'ata mukhalafatan akan cewa duk wanda ya je wani abu da ya saba aw mahzura ko wanda aka haramta ga muna ku kiyaye wannan min mahzuratil ihrami daga abubuwan da aka haramta na ihrami falaysa alayhi illa an yad'ahu fakat ba wani abu da zai yi a punishment din kawai abin da ake so ya bar abu da an gudu zan da gani da ana da'awa har a filin aikin hajji ana da'awa ni za a gara daukan wasu malamai wani lokacin a ce za su cikin ayayi domin su ake kuce musu wa'azi kaza wani da tambayoyi za su yi ta zuwa a yi tambaya idan kana da hali za ka ga ya'yanka su bakwai maka inda wani da ya zan aikin hajjin ba laifi ba ne ka biya masa Allah tafi a karkashin da domin kan su je su yi hajji biya da dawo ba laifi ba ne ka biya to saboda haka sai ne kaga wannan abin da zai yi kenan aw ma'zuran min ma'zuratil ihram falaysa alayhi illa an yad'ahu bakar sai ma ne yake anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin annabi kira da abin da Allah tabbata gare shi lam ya'muru rajula bai umarci wannan mutumin ba labisal dubbati wanda yake sake da wannan jubba da rigar a rinsa zan muku bi ilin nisa wanda shi kiraren da ya sa wa irin da ba za ne mai alama kowa yana gani ya san wannan ya sa kirari wa huwa al-khaluq sunan turaren kenan wani nauyi ne kamar da kake da yanzu turare kala kala ba su tura iri iri a ce duwatu a ce ma a su ma a ce kaza ko duk wani ke wannan kamfani kamar nun na zauje ne a ce ba al-haramai za ka ga a ce ke al-haramai wani turare kala kala ko wanda iri to sai ce wa huwa al-khaluq kama fi riwayatin ukhra kamar yadda ya zo a wata riwaya daban illa an yanzu a jubba abinda annabi ya umarce shi da shi ya umarce shi da koyo ba ji ya cire wannan rigar wa yaktila tiba ya wanki tararan wa lam ya'muru bi dhabhin hadi hadi a hadi jaza annabi alaihi da aka salatu bai umarce shi ya yanka wata wani abu na hadaya daga cikin wato timakai ko awakai ba bai umarce shi ba walau kana wajiban lamarahu bi ga wajibi ne da annabi ya umarce shi cewa sai yayi sai yayi hadaya لأنه لا يجوز تأخير البيان دعوة فوملا عن وقت الحاجة ويبايع على تعدين تلك بياني لوكة الناس يبقاتل wannan ko muna da zaka ji malamin suna yawan fara la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja baya halatta a jinkirta bayani lokacin da ake bukatar sa wal hajatu huna qa'imatu ita ko bukata a nan yace zaman kanta ce duk domin a wannan gurin inda da bukatun haka nan wuri ne ruwa kun ji wannan sai yace alai kiramu bil miqat kullu haraba abiqat magana ta gaba fa idza arada al ihramu idan mutum yayi nufin yin ihrami fa in kana qarinan to ga nau'o'in aiki hajji yanzu za a taba mana za a yi magana akan tamattu'i za a yi magana a dan shafa labari kan inda za mu zo hadisi ya annabi yayi nasa za a yi magana akan kirani za a yi magana akan ifrani to fa in kana qarinan idan mutum kirani bai yi shine gwabawa idan mutum yanzu za ku ci abinci ya ce za ku ci nama ko dan wake sai ya ba da bara ya ce kana maka lafi ko kira ne zai ya kamata ba ka zama yi kira ne baka dalli domin yana da kuma biyu uku uku zai ne in ya gaba ka gane larabci ki kan gare Allah kan kace bai wanda ya ce ya rama sai ai kira ne zai kace kai ne kira ne kamar kira ruwa na to kun ka hankala ya dinki kira ne shine gwabawa wanda za a ce wani abu mai kwaya kwaya ya zo ya hada maimakon ɗaiɗai shi da yawa ne ko biyu ko uku uku to kaga gwamawa ya haɗa umara da hajji a tare to sai ce kada sa alhadiya alhari ya koro hadaya wanda zai kirani a ka'ida kirani sai ka koro dabbar da za ka yi yanka da ita sai an koro dabba قال زيدي لبيك اللهم بحجة وعمرة sai ya faɗi wannan cewa ya ubangiji na ta maka kira dangane da yin aikin hajji da umara Allah ne yake wa azinfin nasibu bil hajji a tuka rijal wa ala kulli zamirin adina min kulli fajr alim saboda haka sai kace labdan ma sai kace labbaika Allah ya kira kowa a duniya sai kace Allah na amsa ma shine labbaika ya ubangiji kiran da kai na amsa shi za ka ji an kira bawo yana cewa aikin hajji kira ne in Allah ya kira ka ka amsa a kira dai amma kowa an kira shi sai dai amsa wace ba kowa ne ya amsa wace wanda yake amma kowa ya kira an yi haji kowa an kira shi yaushe ne zaka amsa ran da kudi ya zo kudi na zuwa to ka amsa wata ran da ka ji ka a cikin jirgi ana gaba ta malam musamman kai ido hudu da ka'aba to shi ke ran ka'aba da kira eh na ga kaje ta ayi kwana to saboda haka ka gan baka je ba ai baka amsa ba baka ji dai ba kira wadar kuwa ai an samu irin su ma da yawa Allah ya kiyaye dan makarawan musiba ba ce Allah a je an je iya ko ta dawo Allah ya kiyaye ai wani sai sai karamin hauka Allah mutum bai tawakkali ba ko ne ya bagarin ko sai an fara dawo ya dawo to sai ce to sai malai yace wa in lam yasuqi al hadiya ko da bai koro hadaya ba wa huwa al afdalu idan bai koro hadaya ba ko shi yabi me yasa aka faɗa ka za mu ji nan gaba saboda ana duk sabani an karu juna ilimi wannan irin aikin haji annabi yayi wasu malai suka ce kirani annabi yayi wasu suka ce tamattu yayi wasu ma suka ce ifradi yayi hadda ba zuwan da rigima ba sai ce ifradi yayi a malaman malikiya sai ce annabi ifradi yayi ba suna da dalilu to amma za mu ci tun da za mu biya hadisin mu me yake to sai yake fa in kana lababil hajji wahdahu to ga gurin idan mutum ya kullo aikin hajji ne aikin hajji kadai ba umara fa taqahu shine ibrahim to ya lalata ya ruje me yasa waja'alahu umratan ya maida bi umara mun tsallake wani abu labbabil umrati wadaha to sai a wato ya yi talbiyar umara kadai shine zai ce labbaik Allahumma umrata duk wanda ya tafi aikin hajji yanzu da wuri kawo idan ana zuwa wato zulhulaifa idan mamaji ne ya sauka da an ji an yi wanka ya sako kayansa dama abin da zai ji za a je a cikin masallacin wato masallaci zai shiga yin sallah saboda albarkar kuran annabi ya faɗa hadisin muslim sai a yi sallah idan yi sallah raka biyu zai ce labbaik Allahumma umratan daga nan zai ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak idan shi ya gaje shiru ya dora har sai ya je maka haka ya ta tafiya tafiyar awa takwas da wani abu domin tafiya ake yi moderate tsakanin ka makka ce daga makka zuwa daga Kano zuwa Abuja to amma kaga kano zuwa abuja ai ku awa biyar ba ko to amma saboda doka ce kai gudu ka debo bakin allah ka je ka gudu da su sai kire ka ji alat kawai ya ta shiga ana ta tara ana ta yi ba tara alat wallahi suna garin ka kana je ka gudu kawai bakin allah za ka kashe kawai ba Najeriya ba kowa yana bin doka za ga mutum da zumar da gari amma Allah yana bin doka saboda ana wani bawa Allah da gani ya zo jikin wani abu kamar wani mashin kamar na ATM ya jira ATM din sa sai kudi ya rubuto sai nake tambayar da nake mata wannan ATM ne sai da faki ne a nan kuma ba a faki a nan saboda haka an fi tare da shi ne ya gudu wallahi lazim shi ne ya biya kudin an ya zaro abin ya nuna mu ya ce shi za a biya kudin Allah da hikima yi ya zo Najeriya ya kallo Allah wai fakin wai bincinan ga gidan bincinan da ya sa aka zaro kudin shi ne ya biya ya zai tafiyar da Allah ya kai mu ko dan ba ba za ka ce in ba na so sai mutum yana wani Najeriya ba za ta gyara ba in kana faɗa wannan kalmar to kana so ka tune ma ka tune mana kaura Allah kuma cewa la ta asu bi rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahamar ubangiji ba ba yanke kauna kullum muna zawa Allah rai kullum saboda haka wannan shi ne ana magana da jin gina mabanda an gane ko wai shi ne misalin da ake bayarwa akan wato yan fashi wayan baki ne suka ji aka saba aka ce kowa ya gano abin da yake jikinsa babban yan baki ne faɗa haka kowa ya riga zaruwa shi wani da aka zo kan sai koyi ana tajin ja ga kuɗi da yawa shi ne manyan yan bakin goga kwata kwata ya zuci kai ya aka yi kai wa mutane karya ya ce to wallahi Najeriya ba za ta gyara ba tun da dai ba za ba ta faɗa gaskiya. Wai o ganin fajin ne yake gaya ba haka tun da bai faɗi gaskiya ba Najeriya ba za ta gyara ba. Eh. To ka kan mutum ya zama mai irin wannan formula mai wannan hangen. Yawwa. To shi ne ba da yake cewa idan an kai wannan ya annan nabi sallallahu alaihi wasallam nan ne ko? Haka ne. وجعله أمرة يميل إلى أمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه جميعا domin annabi alaihi salatu wasalam ya umarci sabban da gaba daya an ya illu min ikrami na tuwarware iramun wa an ya ja'alu dawafahum wa sa'yahum umratan kamar da tawafin da suke wanda suka kullo niyya da sa'ayin da suke ya zama umara kaga ya koma ne kenan ya koma ta matuki saboda shi ta matuki idan mutum ya je umarin ya gaba sai ya sa kayansa da gida ya ci gaba da harkar ba zai ƙara kullar harama ta yin hajji wajen ran saboda da wata kun gane shi ne ta mutum to saboda haka sai yake to illa man kana kan sakal hadiya minu amma wanda ya koro hadayarsa daga cikin sabai wanda shi wanda a lokacin cewa aka yi babu bayan annabi alaihi salatu wasalam babu wanda ya koro hadaya banda annabi alaihi salatu wasalam da Abu Dal Hakal Ansari su bi kawai su kadai ne suka koro hadaya su kaga su kadai ne suka kullo niyyar da ke nan kirani ko yawwa to saboda haka sai yace mithlu irin sa sallallahu alaihi wasallam kamar shi ne muka ce abu abu dala ne kawai wa gabiba ala alladina lam yubadiru ila al-istijabati li amri a lokacin har sai da annabi yayi fushi ga wanda ba su gaggawa an ta kira annabi alaihi salatu wasallam ba an ta kira annabi alaihi salatu wasallam nabi na cewa warware umar wannan aiki hadin da suka kullo da umara a haɗe goma umara kawai in kun lura da kyau a nan a sifar mun kalla annabi alaihi salatu wasalam ya dau sun dawo ne da niyyar kirani ko da masiri kirani amma yanzu kuma sai yace duk wanda zai koro hadiyar da bai warware aikin hajjin sai ya koma ne ya koma umara ya koma ne kenan da masiri in ka ji annabi kirani yayi to amma kuma yayi umarni da aini ina so ku gane gomunan nan yayi umarni da aini tamattu shine ka raba tsakanin umara da aikin hajji tsakanin umara da aikin hajji to shine ma da yake gaya mana anan cewa ga ta annabi yayi musu umarni ya ce kowa ya warware mutukar baka goro dabba ba sai ce wa akada zalika salawatullahi wa salamu alaihi bi qawli kuma annabi ya karfafa magana da cewa dan kalati al-umratu bil hajji ila yawm al-qiyamah daga yau umara ta shiga cikin aikin hajji har zuwa ranar al-qiyamah daga yau to sai yace fa hada nasu aidan wannan ma nasu ne me nasu ne ma la ya'tamidu illa ma'anan wahidan saboda haka sai yace ala anna al-umrata sarat juz'an umra yanki je wala yake da zau min al-hajj ba za iya yanke ta daga aikin hajji ba kaga nan an ma ruje magana da umra yanki to mai ita ba umra sai yace wa qala sallallahu alaihi wasallam law istakbaltu min amri mastadbartu lam asik al-hadiya da za a dawo min da gaba ta komo baya take ni ma da ban koro har ya dawo da Annabi alaihi salatu wasalam wannan gomulan yana da kyau mun kiyaye da shi da mun yace da bai koro har ya zama shi ma ta mutum zai yanzu in ba da gaba cikin hadisi ya kamata kai kira tamattubi ko kirani in ka dauka Annabi kirani yayi to tamattubi kuma ga matsayin da Annabi ya gaya ba cewa da za a dawo mata gaba ta komo baya tamattubi ne shi da ya wa ku sahabbai umanni da su yi ne tamattubi to shi ne malai in gaya mana cewa wa hada ne sai karar minu sallallahu alaihi wasallam bi murajid ragbat bi mujarrad ragbat ba wani alama bai ce da Allah alaihi salatu wasallam shi kai ko an gane ko saboda kwadayi kawai sai ce ba ta tuje da ya tsere masa bi ranin hi karinan dangane da wato ya riga ya yi wato ya kullu niyya ta kirani ya hada ya gwama tsakanin umara da aikin haji bal huwa idanun minhu alaihi salatu wassalam ba kai kwadayi annabi yake ba umarni ma yake umarni yayi na cewa kowa ya mai da aikin hajjin sai ya koma mai wanda bai koro hadaya bai koma ne da mafi sai ce bi annat tamattu'a bil hajj afdal min al-qiran akrama kallahu fadl bismillah azwan eh saboda annabi alaihi salatu saboda shi wato tamattu'i da aikin hajji ya fi balala fiye da ni kirani malaiki fa kullu hajjin la budda lahu min an yuqina ma hajjihi wa umrata duk wanda zai aikin haji babu makawa a gare shi da ya gwaba wato aikin hajjin sa da umara ya fara yin umara sannan kuma ya zo ya yi aikin haji to shine malaiki ci gaba da gaya mana cewa imamu taqaddimatan alaihi li'annahu lam yusqil hadiya ko dai ko dai dan ya gabatar ne cewa wato ta riga ta gabata a gare shi saboda bai yi ne ba bai koro hadaya ba ko kuma wa hada huwa tamattu idan ta riga ta gabata a gare shi bai koro hadaya ba kaga bai koro hadaya ba dama me zai yi kenan tamattu ne sai yi umara da ne zo ya cire kayan tsaron takwas ga wata ya shiga wato aikin hajji gadan gadan to shi ne ma ne yace wa imma makrunatan bihi li annahu saqal hadi ko kuma a ya riga ya gwaba ne saboda ya koro dabbarsa a wannan lokacin abin da zai yi ne yayi ne yayi kirani to shine ma da yake wa hada huwa kiran wannan shi ake kira kirani fa hayyul islam ikhtara kana muwafiqan hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin biyun nan ko da mutum ko kirani duk wanda kai ka bi koyarwa annabi alaihi salatu wasallam saboda me saboda kirani annabi ne kawai da muka lura a nan kamar kuma umarni yayi da ayi kuma yake da za a dawo mata ga wata koma bayan da yayi da yayi da mutum to shine yake cewa wa in kana da mutum afdal min al-qiran wane mutum duk da cewa da mutum ya fi kirani balala duk da ba Allah ba dai za ta zo a yadda muka fuskanta a haka cewa kirani zai ce kama bayyana alifan kamar yadda muka yi bayani ɗazu baqiya anna alama annahu wa in kana wajiban alaman hajja mufridan abin da ya ragowa a gare mu shine mu sani cewa wato duk da cewa wajibi ne ga wanda ya tashi yin aikin hajji ibrahim au qarina ko zai ikrani lam yusqil hadiya da bai koro hadiya ba an yuhilla min ihramihi ya warware ihraminsa wajibi ne idan dafa wata idan ya tawafi kuma ya sa'ai yayin safa da marwa kenan wajibi ne warware ko ibrahim ya kullu ko aika wato ɗan kirari wajibi ne sai ce fa innal muhrima bihi ma kad la yajidu mutta'an min al waqti domin wanda ya kullo ya niyya da waɗannan guda biyu ibrahim da kirani zai iya yiwa ko takan yi domin kad tana da ma'anoni da yawa takan yi ko kuma zai iya yiwa la yajidu mutta'an min al waqti ba a lokacin ba shi da yalwar lokaci yadda halalu fihi da zai warware ihramin nasa kashi kuma an ce a warware min ihrami dangane da ihramin sa thumma yuhillu bil hajji sai ya shiga kawai ya shiga aikin haji kabla khuruji waqti arafa kafin lokacin fitar aikin haji kafin lokacin wato fitar a lokacin arba domin zai yi bayani yanzu kai ne lokacin arba ranar nawa ga wata ake arba tara ga wata to malam zai muku bayani yanzu a nan to sai yace wa alayhi fa in wato wajibi ne haka fa innahu yajuzu liman ahrama mufridan domin ya halatta ga wanda yayi wato harama da aikin haji ibradi au qalina ko wato kirani lam yusikil hadiya bai koro hadiyarsa ba an ya zalla muhriman ya zaman da iramunsa ya halatta dama za ku wanda zai ibradi ai ba ya tuɗe kaya in ya riga ya sa to sai yace ya halatta la ya ta'allalu min ihrami illa ba'da rami jamratil aqaba yawman nahar baya wato baya cire kayansa sai bayan ya yi jiba na farko ranar sallah babba idan lam yattafi waqtuhu litahalluli idan lokaci lokaci ba zai ije shi bai wace ke cire kayansa thumma al-ihram min jadid sannan kuma zai yi wani wato yayi wani ihramin sabu idan kun lura da kyau wanda ya umara ta matuni za ku ga ya cire kayansa zai kwana arba'in a maka wataƙila daga lokacin da ya yi lokacin zuwa takwas ga wata zai kwana sati biyu ko uku kafin wannan lokacin ya zo to ranar takwas ga wata zuwa zai kulla irani ya ƙara wanka ba ya yi niyya da ni aikin hajji kun fahimta da kyau ko to shi ne ma da yake gaya ba to a wannan lokacin sai ƙara kulla niyya ta aikin hajji dan wani bawa Allah ya tambaya cewa shin ya halatta wai kin masu wanda yake kulle da kayan ihramu mai an ana wanka ko ba ai sai kenan sannan ya halatta a canja tufafi ko yaya don da yawa wasu wasu ɗauka su yanka sa kayan wai ba a wanka sannan ba a canja tufafi haka wasu suka fahimta cewa in kan za ka sa kaya ba za ka duk da jin da haka za ka yawo da shi cikin da shi akwai wanda suke fahimtar haka to shine ma ne yake misali zalika bayanin da zan muku shine yi kawo anan yace misali shine man kadima makkata lailatul tafiya duk wanda yaje maka ranar daren tara ga wata ana yi gola ya arfa daren tara ga wata ko kuma daren ranar tara ga wata amma da dare sai dai um wakati ya bawatal wuqubi bi arafa yake jin tsoron lokutan da za a tsaya a arfa zai fita li dhiqil waqti saboda kuncin lokaci waqti rabil fajr da kullowa alfajr idan alfajr ya kullo kuma shikenan lokaci ya dace fa hada alayhi an yubadira ila su'ud ila arafata to wanda yaji a wannan lokacin ran tara ran tara daren tara ga wata wajibi ne ji a wannan lokacin ya gaggawa ya tafi zuwa gurin arfa mun yi bayani a baya in aka ce dutsen arfa ba ana nufin fa kowa ya hau kan dutse ba domin annabi alaihi salatu wasalam ba ma kan dutsen ya hau ba gefen dutsen ya tsaya an fahimta da kyau ko kuma annabi alaihi salatu wasalam ya kalli filin arba yace gaba ɗayan ta mawkifi duk inda ka tsaya yayi shi za ba sai an yi kokawa da kai wajen hawa dutse ba ba sai an yi kokawa ba wanda ya samu dama ya hau ba ne mai madin da ka samu kanka kuma abu da biyu muka ce dai wa arba ba ana magana akan cewa wai in ka je a tsaye za ka tsaya har rana ta faɗi ba a in ka ga dama ka zauna in ka ga dama ka cikin gida ba dai a sahabul gado bane kai ba bacci aka je yi ba saboda haka yi za ka ce ko mara lafiya sai an ɗauki shi an kai shi gurin domin alhaji arafa duk wanda bai samu arba ba to yayi hajjiya kuma an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shi ne to da yake cewa fa yakunu al-hajj al-mufrad ja'izan to a wannan lokacin ne kawai ifradi yake zama ya halatta kaga ba shi da lokacin da zai umara domin ya zo daidai lokacin da umara da ya fahimta da malamai suke biya mana dauka ne bai fi mutum yayi minti talatin ba gaba ɗaya karɓar kallahu ya gama wallahi kafin na je umara abin da na fahimta kenan minti talatin ta isa sai mutum ya je sai ga abin ya wuce nan saboda dawafi kawai dawafi kawai idan ka je taron aikin haji ko umara musamman ta ramadan a wannan lokacin za ka yi dawafi a matsayin za ka yi a cikin turmududu sai ka yi minti alal akalla minti ashirin da biyar in a turmududu za ka yi idan ko za ka bi ba za ka shiga turmududu ba minti arba'in da wani abu za idan za ka wuce bi to kaga alal akalla sai mutum ya dauki ne awa uku ko biyu kafin ya gama umara idan ma har zuwa gaba aikin sa ne ya fito waje yi ka iya zuwa sai yayi awa uku ba dadda nan yawa to kula masa ta to saboda haka shi ne ma da yake gaya mana anan yake cewa wato kaga anan ne to ibradi ya halatta ba shi da lokacin da idan in ya tsaya yin umara lokacin da ya fita alfijir zai kullu to shine ma ne yake cewa mashru'an fi wududi bayyihi jiddan wannan an shar'anta shi lokacin da wato ya zai ya zauki ya shiga cikin kunci kwarai da gaske wa idza hajja insanun mufridan idan mutum ya yi hajji ifradi wanda raka tamattu'a ya bari yin tamattu'i shine umara bayan an gama a warware a sa kayan gida sannan a aikin haji wani kira da ko kira ne ya gwama aikin hajjin da umara sai ya in yi tsara lil ifradi alaihi ba saboda yana ganin cewa ifradi ya bukala kamar yadda wasu maza abu suke riyawa kun fahimta da kyau ko cewa ifradi ya bukala in ban manta ba a malikiya ifradi ya bukala an fahimta da kyau ko ki saboda haka musamman malikiya ta bangaren mu ba ta can ba to saboda haka sai yake cewa duk wanda ya kafa huwa asimu bi hada yayi zunubi duk wanda ya dauka ifradi ya bu ya fita matuɗi ya fi kirani duk da cewa an ce dalilin su malaman da suka ɗauki birani saboda lokacin da wani yana cikin ɗaya daga cikin sabai yana cikin taguwar annabi alaihi salatu wassalam ya yi lokacin da yake labbai kallahu muhajjada to an ce da wannan suka kafa dalili ban sani ba in san alhadi suna kafa dalili da wannan to sai yake cewa amma mu ga dalilin mu karara yanzu da muke gani ko da haka ta tabbata kun ga annabi yayi umarni idan ai annabi alaihi salatu wasalam idan aka samu ta'arudi ko gamuwa tsakanin fi'ili da kauli wanne yake gabatarwa annabi yayi magana kuma ya aikata wannan wanne yake gabatarwa aiki a magana ake gabatarwa an gane ko idan aka samu cin karo tsakanin magana da aiki eh annabi alaihi salatu wasallam ya yi umarni da wani abu ko ya yi hali sannan kuma aka ga ya aikata wannan abu wanne yake gabatarwa shine yawa wannan magana da zai da ake dauka domin zai iya yiwa kusuciya ce da ta zai iya yiwa to saboda haka shine malamin ka ce to لأنه غير مستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم دو duk wanda yake baradi sai amsa kiran annabi alaihi salatu umarnin sa ba حين أمر أصحابه لوكتين دي أمر تسعة بس أن يجعلوا حجهم أمرة ثم إلى أي حد يقوم به أمرا لكن حجه صحيح سيدي إذن يا كما أي حد زي أي حد زي ko shakka babu a ne gabatar daya babban malamin man malam Usman Usman Musa Sani wallahi ba dauka yau zai zo ba dauka ne yau zan muku gaya muku cewa to sati mai zuwa Allah ya kai mu zamu yi littafin sai littafin zani yanzu nan za a kamun jana'i in ce muku to muna da babban bako in faɗi ba in yi shiru ba zan faɗi wa yau sai kun gai don mun yi magana wancan satin sai aka yi ruwa zai kawo ziyara ya sa wani albarka a wannan wato wani majalisi namu mai albarka ya gana da yan uwa domin ni kai na ɗaliban sa ne babba ko shakka babu to saboda haka wannan katibus din da ya mana wallahi wa dauka zan gaishe ba yau na zo in sanar in ce za mu gaishe shi za da yin shigo za ku ga ina ta dabur cewa ina ta dabur dabur saboda a kada alƙawsu ba riha to saboda ko shakka ba mu yi murna da zuwan malam Usman Musa Kale gaskiya Allah ya sani amini na ne sosai da sosai kuma wato soyayya ce tsakanin mu ta Allah uhibbuhu billah eh banda yanayi irin nan ne dan abubuwa kala kala amma uhibbuhu billah shi kansa ya sani saboda haka wannan wato ziyara da ya kawo mana muna farin ciki da muna da ita da kuma muna buƙatar a mana nasiha gaba ɗayan mu dangane da wato wato al'amura da suka shafi karantarwa da kuma karatu na addini musamman a wannan lokaci in kai lura za ka ga majoritin mu duk matasa ne to ya kamata a ba mu shawara kuma a karfafe mu malam Usman Musa Kale kowa ya sani karibi ne wato fitacce ne daga jami'ar Madina kuma jami'ar madina ba mu da jami'ar da muke tinkawo da ita a duniya sama da ita kowa ya sani domin jami'a ce ta garin annabi alaihi salatu wasalam madinatul rasul ba za ka san me ce madina ba sai ka je madina to ko shakka babu gari ne da babu da sama da wannan garuruwan a duniya sama da maka da madina muna yi wa malam barka da zuwa kuma muna fata Allah madaukakin sarki ya karbace shi ya kara mata wato ilimi mai yawa da takawa da da kuma wato kwanciyar hankali a cikin rayuwarsa malam muna bukatar nasiha kamar yadda muka faɗa wajen mashkura yes
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ana hakika wato kusan bakan kaina ma zan fara ba da farko dai a shek malam yusuf jafar adam haka ne kuma nan da a yi allah shiga ba kai ba malam abokina ne kuma dama haka siffar da bayan Allah tawaru man tawaru a lillah rafa Allah wato alal hakika malam shi ne malam kamar yadda kuka kuka shaida wato yanayin rayuwar malam tana kayatar da gaskiya abubuwan kafin da kai abin da nake so zan yi magana a kai insha Allah wannan ba wani babin shiga ba muna fatan Allah ya kara tabbatar da mu da malam baki da wato to da dama akwai yanayi na da'awa na ka faɗawa sama akwai ɗan kwa da muke tare da shi malam na na kan gaya masa cewa da'awa na sunna nauyin mu ne baki da aikin mu ne baki da to amma kowa akwai nasibi da Allah ta'ala ya kan bashi kuma kai idan ka ga Allah ta'ala ya yi ka bawa da ni'ima ka taya shi minna akan wannan ni'ima da Allah ta'ala ya masa to gaskiya Allah ta'ala ya yi kamalar da iya bayani da kuma ilimi don haka muna farin ciki muna jin daɗi kuma wannan wani aiki ne gagarumi da malami kare mana aiki ne gagarumi da malami kare mana duk da wannan kuma bai nuna cewa kuma ba za mu masa alhamdulillah a ɗan ɓangaren da muke ana yan tsallabar ne ana yan tsallabar ne domin wato fatin da ke ila yau ne fatin da ke ila yau ne da Allah ya tsaya da gaskiya wannan abu farin ciki ne kwarai da gaske kuma Allah ta'ala ya kara tabbatar da mu baki daya a bisa farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har karshen rayuwa a gurguje saboda lalle kamar da malam ya faɗa na yi mufaja'a na zo barkatan kuma dama hakan da su gani wannan fajar sai dai mu dan ya gefe mu saurara yawa to amma insha Allah dan abin da nake so dan ga hankali na kuma da mu baki daya abu ne da kuma da suka ga na san karantarwa shine abin da ya shafi ilimi akwai babban malamin mu a shek Muhammadu Bukhari Shekiri babban malami ne yana da kujera a haramin madina kuma yana cikin manya-manyan malaman mamlakatul arabiyyar ta saudiya mana ta san saudiya bal yana cikin malaman da suka karantar da ni a aji a jami'ar islamiyya kujerin shari'a wannan malamin yana magana game da abin da ya shafi niyya game da ilimi yake cewa a bayaninsa kusan bai ga abin da yake bukatar canza jami'a a koda wani lokaci irin ilimi ba yana bukatar niyya da tsarkake ta da kuma yaki da shi a duk ibada idan mutum zai aikata ana buƙatar niyya bal ma ne da muka sani sharadin karɓar aiki guda biyu ne ko al-ikhlas wal mutaba'a ko al-ikhlas wal mutaba'a kai ikhlasi kai dan Allah sannan kuma ka bi koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ibada da za ka aikata kamar yadda Imam Muhammad bin Hanbal yake faɗa Allah ya masa rahama cewa duk mutumin da ya nemi ilimi a kan abu kusan uku to da ikon Allah zai samu wannan ilimi yake abu na farko ka sanya ne ikhlas abu na biyu yace ka nemi ilimin da niyyar daukewa kanka jahilci abu na uku ya ce ka nemi ilimin da niyyar ɗauke wa mutanen ka jahilci idan waɗannan niyoyi suka tattaru a gare ka to in Allah ya yarda Allah ta'ala zai sanya maka albarka kuma Allah zai buɗa maka za ka samu wannan ilimin ikhlasi kai dan Allah kai dan neman kusancin Allah kai don kai kanka ka ainihin samu ilimin da za ka bauta wa Allah ta'ala da shi shi ne mataki na biyu da niyyar dauke wa kanka jahilci ma'ana ka sa a ranka cewa wannan karatun ban san shi ba yanzu nake kokarin ba ku karna gana sani ko da kuma ka sani da ko da ka sani din da ilimin yana da wannan shi yadda ka kai da sauke littafi ka sauke tsara saukewa tsara saukewa aka zo ga wani malami zai sa littafi irin kuma wannan littafin da ka san sauke to ka zo in dai da lokaci ka daure ka zo ka ƙara sa littafin in Allah ya za ka amfana da abubuwan da da ba ka sani ba an gane ko to shi ne ka ɗauki da niyyar ɗaukewa kanka jahilci wannan abu ne yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen samun ilimi yace sannan ka nemi ilimi da niyyar dauke wa jama'a ka jare ka sa a cikin zuciyar ka cewa akwai mas'uliyya a gaban ka nan gaba akwai wani kalubale a gaban ka nan gaba wata wata rana ku ne a irin waɗannan kujeru za ku zauna domin karantar da al'umma to sai a yi kokari a kyautata karatun a inganta shi a yi shi mai nagarta ta yadda za a ba wa mutane tataccen ilimi wanda yake ba gurɓatacce ba ilimi wanda yake na gaske an gane ko kamar yadda wani bawa Allah yake cewa man talaba al-ilma bila shay'in kharaja bila ilm kamar yadda bakar Abu da ya kawo cikin Iliya yace man talaba al-ilma bila shay'in kharaja bila ilm wanda ya nemi ilimi ba tare da malami ba to zai fita ba ma ilimin baki da ilimin ma zai nema ya rasa baki da domin mutum zai rinka ne wato ainihin wannan hauragiya zai rinka hauragiya an gane ko to amma idan ya zama akwai malami kamar yadda masha Allah abin ya kayatar da yadda na ga an ba da hankali an rubu ana sauraron malam wannan shine abin da ya kamata dawa wannan shine abin da ya kamata ka samu ka samu malami na sunna wanda ya san abin da yake ka zauna a gabanka ka kunkuri karatu gashi dai bayani malam yake sai nake jin malam yana mai da ni sojiya sosai kuwa an gane ko saboda haka wannan kenan yana da kyau kwarai da gaske mu kiyaye wannan kuma sannan akwai nasiha daga cikin nasihohi da malamai suke yi cewa madramul ilmu jumla fata an jumla madramul ilmu jumla fata an jumla duk wanda ya nemi ilimi lokaci guda yace zai tattaro duka duka baki ɗin lokaci guda ya haɗi ya gama to ku zai nemi ilimin baki dai ma ya rasa ma'ana kenan ana son abu abin a sannan a sannu kamar da mai ta'alimi ya kawo ko alala tunanin ilmi illa bi shirka yace ba za ka samu ilimi ba sai da abu shida din nan to kun bi ka an mazmuni hadi bayani zakaru wa hirsu واختبار وبلغة وإرشاد الساجد وكل زمان an gane ko ya ce zaka ko sai an samu zaka wato basira da kwakwalwa da fahimta da kaifin basira wanda kuma wannan mun san cewa baiwa ce daga Allah wani ya fi wani wani ya fi wani duk da malamai sun ce kusan mu kasa akan cikin kitabun akan rubuce akan nema akan nema ta hanyar mumarasa yau da gobe baya shiga karatu a ita turawa ita turawa har ta kai da lokacin da zai fara shiga wani malamin malam abubakar dan bauchi ya koyar da mu a jami'ar islamiyya irin karatu ba na makaranta ba irin namu dubu yake gaya mana cewa lokacin da yake neman ilimi malaminsa sai ba shi sai ya ja wato ainihin ya ba shi ko layi ɗaya zuwa ɗaya da rabi ko biyu ko uku ko makamancin haka yace amma sai ya daɗe karatun da shi kwakwalwarsa ba amma a haka yake hakura a hakan yana ya ci gaba da yi a hakan ya ci gaba da yi yana yi yana yi yana yi yana yi har ƙarshe ta kai ga kamar da na fara gaya mu shi ya koyar da mu yana cikin malaman da suka koyar da mu a masallacin jami'ar islamiyya shi wannan malam abubakar alfiya shi ne mali baya buɗe ta yana da wani kuma da larabci yake koyar da larabci malam abubakar wannan bawan allah ya zame mun aya a rayuwa wallahi ya zama malami sosai sosai amma kuma ga rayuwar da yake faru ne ilimi a baya shi sa shi ilimi dajewa ne ba a ja da baya in ka ja da baya to ka zama makaro an haramta maka kenan amma in ka dace ka dajirce akwai wani bawan Allah wani malamin mu ne saba ba mu jinsa yake shi ma haka ya dage ya dage ya dage ya dage wajen neman ilimi amma abin ya ci tara ya yi kokari ya yi kokari ya yi kokari ya ga ina a karatun baya shiga dama tafiya ya daga wani wajen zuwa wani waje ƙarshe sai ya haƙura ya ce kawai ya tsare bari ya koma garin ya canza ya shiga wani abu daban a rayuwa a hanyar ta komawa sai ya ɗan gaji haka ya samu waje mai ɗan huta ikon Allah inda ya zauna hikimar ta Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya fuskantar da hankalinsa da tunaninsa zuwa ga wata tururuwa wannan tururuwa abu ta ɗauko take so ta kai shi wani waje ne nisa sai ta ɗauko ta ɗauko ta zo dab da gurin sai abin ya fi fito sai ka dawo ka ƙara ɗauka haka ta rinka yi na rinka yi yana kallo sunan malamin da ya kwanta cikin manyan malamai a gari na musulunci sai a ƙarshen lamari Allah ya taimake shi ta kai ga kashi wajen kisar da wannan abin da suke so ta isar da shi yana ganin sai ce to wannan wa'azi Allah ta'ala ya mutu jira ce ya ce ba zan koma ga rufin makarantar zan koma sai koma makaranta karshe kuma da mai zirgi a mutu sai da zan babban malam to shi sa ana son dari da jajircewa da dagiya ta gani to duk da kamar da na gaya muku abin da ya shafi zaka abu ne wanda yake baiwa ne daga Allah duk yadda kai kokarin ka na wani ya na wani dole wani ya ji ka wani kuma ba zai iya kamo ka ba haka Allah ya tsara rayuwa an gane ko to amma malamai suka yi bayanin wasu abubuwa da aka ɗan yi amfani da su irin su kamar su gari busasshen gini an ce yana taimakawa wajen ƙara kaifin basira sabi haka na ana kuma da eh ana magana da ana amma da kuma wani abu ba gune ba gune da suke sashi a shari duk dai waɗannan abubuwan ana magana cewa suna daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen ƙarin buɗe kwakwalwa da basira an gane ko to zakawun ke nan wani irkun haka nan ana son mutum ya zama da matsayin karatun kana kan karatun ba ya zama dole ake masa ba a'a kana so kana da na gaba shi ma wannan abu ne da yake taimakawa kwarai da gaske shi sa so da dama game da malami suke ba da shawarwari ko da a ce misali ɗanka ya taso da wani ra'ayi na wani fanni na ilimi da yake so kai iya ƙarƙarin ka za ka iya ba shi shawara ka ɗan yi ƙoƙarin sai da shi amma idan ka ya dage a wannan abu ko kuma abu yana da amfani ba da kusurwa ba ne ba ka taimake shi akan haka da addu'a ka taimake shi da addu'a da kuma cikin da za ka iya da kudin ka har ya kai da kai wannan abu ne mai kyau kware da gaske to sannan akwai gulba guziri ko kuma istiba ko dariya wannan kuma bayanin ya gabata a baya akwai gulba guziri guziri shi ilimi alal hakika dole yana buƙatar tsari musamman littafi wasu kila ma shi ta daga da yawa wasu ba su da littafi haka ne kuma nan ka gani to saboda haka littafi ka kuma littafi ba da za a yi ka je ka ce za a dole sai ka sa kuɗi ka ce haka makarantar ba wasu kila a nesa kake sai ka hau a daidai su sau ko ka sa mai a mashin ka samu ko ko ga shi da makamantar dole ana buƙatar gurɓa ana buƙatar gudiri ana bukatar ɗan abin da za a haɗa da shi domin musamman saboda akwai littattafa idan kana bukatar ba akwai littattafa wanda dole kana bukatar to kaga dole wannan din shi ma dai sai da kuɗi kuma wasu littattafan suna da tsada wani ka ji a cikin dubu ashirin wani ka ji a cikin dubu goma sha wani ka yi rero su shero alamin nubala kaga ai sai abin da kai sai abin da kai ko silsila ba ko ko silsila kaji ba to kaji silsila da kamana to ga tarihu da mai na ibnu asaki ni na gane bolo bulu 80 a harin madina ne bolo 80 to wannan kai da gani ka zo daruruwa ba ruwa da kai gaskiya ne ka gani to saboda ka ga ana da bukatar wannan to amma dai insha Allah in aka tsaya niyya kuma aka dage Allah zai yaddare zai ba wa mutum yadda zai in dai aka zama Allah aka dage to insha Allah za a zama to wannan kenan to wa irshadu ustadi shine a samu kuma irshadi na malami ka samu malamin da zai kai ka wanda za ka rinka zuwa wurin ka kana daukar karatu ba tun daga farkon lokacin da mutum yake fara neman karatu ya ce ba ruwansa da malami shi zai tsaya a'a a farkon lokacin da kake neman karatu ana so ka taba kanka ka samu malamai wadanda za su tsora ka kan hanya mai kyau sai ka ka kamar irin yadda muke nan ne wannan shine abu mai kyau har idan ka kama hanya ka kafu to wannan kuma za ka samu dama kai da kanka da za ka ci gaba da bincike da su ba abubuwa da kanka wanda shi ma a wannan akwai inda za a kai ga wata aran gama dole sai ka koma ga malaman lafiya an gane ko shi dai malami ba a wadatuwa daga daga gare shi har sha rayuwa domin akwai wani babban malami a Saudiya wani Sheikh Abdul Aziz Rajibi babban malami ne yana cikin malamai a Riyadh shi ma yana cikin malamai da muke karatu a gaban sa shi wannan malami aka ce sai da shekaru kusan 20 a gaban Sheikh Dilbar shekara ashirin a gaban malamin da babu yana ɗaukar gini shi sa malamin idan yana masa karatu wallahi sai ka ce ka da zuciya ne ne ke zuba masa karatu kuma shi za ka yi ka da hu ka da hu malam domin sun aƙida yake karantar da kai wallahi wato abu ba ba a mutuntawa malam saboda abu ne da yake fitowa daga zuciya eh ما خرج من القلب وقرت القلب قلبا مخالبا abin da ya fito daga zuciya kai ɗaya zuciya yake tafiya to aka ce suna nan irin waɗannan malama rabbani rabbani yake walakin kunu rabbani yana bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum ka gani so da mu wa irshadu mustari ke wa zamani da kuma tsawon zamani lokaci da za a samu ana ɗaukar karatun ba mutum ya ce shekara ɗaya biyu uku ba ka ɗau lokaci mai tsawo kana karatun ka ɗau lokaci mai tsawo ana yi a samu wannan a haddace a samu wannan a fahimta a samu wannan haka a hankali a hankali ba za ka san lokacin da za ka tara karatun ba sai dai kawai ka ji ana malam malam ka gani to wannan shi to Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana afuwa kuma dai ya kamata ku ƙara zage dantse a ƙara kankane sunna da malaman sunna musamman a wannan lokaci da muke ciki na mutum za ka ga du'atu balala masu kira zuwa bukata da halaka sun yawaita musamman ga wannan abada muke tare da ita waya sai mutum ya yi hankali sai kai hattara sai kai hattara saboda yanzu da za a turo maka wani abu in ba kai hankali ba a wannan bayanan sai ka nemi ka gani da haka shi sa wani malami yake cewa idan aka turo maka abu ka tsaya ka karanta in kana da ilimin da za ka iya fahimta in har ka fahimci sakon mai kyau ne to in da halin turawa sai ka tura ka yi da'awa amma in ba ka da ilimin abin ka ce kuma za ka tura idan bata ne aka turo maka ka sai ma ka taimaka wajen ya turo wannan bata duk wanda ya karanta ya samu jami'a kai ma kana da kaga abu akwai hadari a ciki ta haka ku dage da addu'a mu dage da addu'a hadisin Anas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan yana yawan fadin Allahumma ya mukallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik mu dage da wannan addu'a yake cewa an kuma da kansa yake cewa sai nake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam آمنا بك وصدقوا آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا yace amanna bi kawai ma ni sai mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo da shi kana ce mana tsoron wani abu ne sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal quluba bayna isbi'aini min asabi'i ar-rahman aw min asabi'i Allah fi riwayat tirmidhi innal quluba bayna isbi'aini min asabi'i Allah nuqallibuha kayfa yasha zukata suna kankanin yatsun Allah guda biyu Allah yana zuciya yadda ya yanzu nan Allah zai yi shi zuciya daga wani yanayi zuwa wani yanayi to da haka a dage da addu'a Allahumma ya mukalliba al-qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah ya ne zuciya zukata ka tabbata da zuciya ta akan addinin ka mu dage da addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da zubairan mu akan musulunci a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwar mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bala Allah ba su zai yi ya kwana da daga kai kuma da ya kare yau da mai da rufu. Kuna da gobe ne da kuna ya ta kyawawa da dogon da wata mata. Yadda Mala ya kawo da wannan ziyara da kuma suna zanda da Allah ya wani ikon aiki a wajen mutum. Allah ba da kai da yi kuma ya karɓa gudu wajen bibiyar mutum wato irin wayannan wurare masu albarka. Wajen kawo mu wanda yake da zai karatu mu ya san ina yau ba ya wallahi aikin da da waje wa muka rubu na yi na ya ba cewa su ne ko ji ma na yi ya san ina yau ga ya ba cewa aikin su ne su ne akan gaba amma tun da sai ke yi dogara ne da babu babu gwara ba da ni saboda haka tun ma ba sana Allah ya dawo da su amma ko janga babu a yanzu a majalisun da muke na gaba da ni Allah ya dade a shirye nake duk majalisi na sai da malam zai gaba a shirye nake gaba saboda ya kuma cancanta da su yawa Allah muna muna tsara tafiya a kan wato wannan abubuwan muna kuma ruban malam cewa wannan ziyara ne ka muna bukani da lokaci bayan lokaci domin zaburarwa a rika zaburar da mu a tunatar da mu dangane da abubuwa masu yawa kun ga yanzu ya taba abubuwa masu yawa abin da ya wuce ɗaya daga cikin masu sauraron ruwa na ɗalibai dole ne duk abin da ba da yanzu a yana wuce tun da aka ba za ta wuce kuma wani mutum ne da wato yake nuna tsarin ilimi ne ke da kwarai duk da cewa akwai rikodin ana yi a tura a gurin wasu na san za su kara biya amma dai wannan ya nuna dagewar mutum da malam ya fara cewa da kwaɗayi hirsun da daga kwaɗayi ya nuna kana da kwaɗayin abin da ake zuwa gaya to kuma wannan yana sa ilimi ya zauna daga lokacin da ake rubuta abu kan ana faɗa ma abu kake rubuta shi to wallahi yana zama domin idan alhibdu kawar abinda ka hada shi zai je hade da wani lokaci amma idan a rubuce ke da kada ko ka duba zai ga gani na Allah ba da mutum da yake sa mu da mala Allah ba da mutum da yake rayu duniya sai kara mana lafiya ya ba shi arziki da lafiya mai dorewa yana da gobe ne suna da kyawa da gobe da madaukaka Allah ya sa shi da ya kare duniya da lafiya Allah ba da mutum da yake zaune da tsaro lafiya Allah ba da mutum da yake kare mana imani kamar da ba da wata lafiya duniya duniya yan ba Allah ya yi yawa suna jan da shi kuma za ka goni dan hauka fada ne ba wani kudin da yawa amma Allah ya yi garin kuje ba Allah saboda wai shi da yin da yawa ga mai yin da ya fi a kujin duniya mata da ba ba to saboda haka ga bai shi da yi irin wannan irin wannan abubuwan da waya da wannan wanda ya karanta abu ya gani kawai sai ya biye mana ya biye wannan abu amma mu ce da biye makaranta Allah ya da kuma ya ina da kyawun niyya to zai ga ko bai karatu ne yawa ba ba zai ba zai shiga wato da nuna rayuwa Allah ya tabbatar da mu a a ya tabbatar da mu a ga sun ka bari mu ne da Allah ya dalla sai mu dalla Allah ya saka sai Thank you.